من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan da muka saba yau sha uku ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 wanda ya daidai da watan miladiya shi ma sha uku ga watan uku za mu ci gaba da karatun na alƙur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin nan ba muna na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul isra bayan da allah madaukakin sarki ya yi mana bayani cewa ya saukar da alkur'ani a annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mu'jiza a gare shi sannan kuma shine littafin da aka aiko masa da ya aiki da shi sannan kuma ya yi tahaddi a mutane da aljanu gaba daya ba za su iya zuwa da wani abu wanda ke kwatankwacin alkur'ani ya kunshi abubuwan da alkur'ani ya kunsa ba ko da za su taru da junansu su taimaka wa junansu aljanu sun taru su da su ba za su kawo misalin alkur'ani ba duk da an ce su da suke wahayi a shu'ara a wancan lokacin haka ko mutane sun taru ba su iya ba duk da ce su ne arbabul loga wa arbabul fasaha to ko sun taru kuma gaba sun hada karfi da karfe ba za su iya ba don haka duk abin da yake cikin alkur'ani sai ya zama ya gajiyar da su sai ya tabbata sunan alkur'ani mu'ujiza dama mu'ujiza shine abin da zai zama gajiyar da kai da ba za ka iya yin komai a kansa ba to sai ya zama sun gaza gaba ɗayan su to bayan sun gaza to sau da aka sai rauninsu na gazawar zai bayyana to shi ne sai allah maɗaukaki sarki ke cewa bismillahi rahman rahim walakar sarrafna linnasi fi hadar qur'ani min kulli matsali ya kamata su fahimta alƙur'anin nan a cikinsa mun sarrafa kowane irin misali dalla-dalla a cikin wato kenan wannan alƙur'ani saboda alƙur'ani na farko ba littafi ne na science ba amma kuma matsalar science ba ta shigar masa duhu ba na biyu ba littafi ne na wato kenan dokoki ba amma ba matsalar doka wadda ta shigar masa duhu komai doka yana cikinsa ba littafi ne na tarihi an yi shi don tarihi ba amma ya ba da tarihin abin da zai faru a gaba ma ballantana kuma abin da wato kenan zai faru a baya ɗaya kenan na biyu alkur'ani ya yi mukaɗaba da mutanen dacen ya yi mukaɗaba wato ya yi magana da mutanen wannan lokacin da yake sauka sannan ya yi magana da mutanen da za su zo a gaba kamar irin su mu kenan wanda yau shekara dubu ko sama da dubu da saukar alkur'ani tukun sannan mu muka zo duniya sadaka abin da yake magana da haka yana magana har yanzu da mu sannan alkur'ani ya yi magana da hausawa kamar yadda ya magana da bolawa da kare-kare haka kuma ya magana da mutanen china da mutanen america kamar yadda ya magana da larabawa da wato gidan mutanen rasha sannan ya yi magana da kaliba na mutane na da can wanda yake akwai karancin wayewa karancin civilization kuma ya tafi tare da su ya zo kuma yanzu yana magana da waɗanda suke a cikin wato kenan high level na civilization har an kai matsayin globalization yet kuma alkur'ani yana daidai da mutane a irin waɗannan abubuwa din don haka kenan ashe alkur'ani bai yi adresin abu guda ɗaya ba bai kuma adresin mutane kala guda ɗaya ba ba maza kaɗai ba ba mata kaɗai ba ba baƙaƙen fata ba ba fararen fata ba ba yare kaza ko yare kaza ba babu jinsi ba yaren da ƙur'ani bai cross carpeting ba don haka ya yi magana da kowa wannan yasa a cikin alkur'ani allah madaukakin sarki ya sanya misalai kala-kala yana bayani sai ka ga wato kenan a guri kaza sai misali da abu kaza a guri kaza sai misali da abu kaza don mutane wato kenan su fahimta ya yi magana da waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba logically a wajen nuna musu wane ne misali allah madaukakin sarki allah ya ce kul lauka da fihi ma alihatan illallah ko la fasadata yanzu aka ce ku za ku nazari kuna cewa ko wasu alloli kuma bayan Allah eh ai inda akwai a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli ba Allah ba to sama da ƙasa za su lalace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata haka ne duk da cewa mai gajeren tunani zai iya ba da fasara irin fasara abin jabbar cewa in a ce lauka da fihi ma'alihatun da a ce sama da ƙasarsu a ciki akwai wasu alloli illallah koma bayan allah maɗaukakin sarki sama da ƙasa za ta rushe kenan in akwai alloli kuma akwai allah sama da ƙasa ba za ta rushe ba ai haka ke nufi magana take nufi ko da a ce ba allah a cikin sama da ƙasa sai wasu alloli sama da ƙasa za su lalace mai fahimta irin ta abdul jabbar zai fahimci shi mutum kenan in allah yana ciki kuma sana akwai alloli ko ba za ta lalace ba irin fahimta abdul jabbar ko mace ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a ta ya rasulullah yana da dan damuwa da kai ya ce to ki jira ni a waje ya fita ya je same ta tabbata complaint dinta na neman taimako ya taimaka mata ya dawo saboda yana son ya rusa hadisan anas bin malik sai ce anas ya rawaito hadisi a cikin bukari wata mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi ta ce ya rasulullah inni ilayka da hajatun ko yana da bukata fa zahaba annabi sallallahu alaihi wasallam faqada hajataha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faqada ilaiha hajata sai ya biya mata bukata to kun ji abin da anas yake kawo sai irin wannan mummunan fasara alhali kuma damuwa ce ta zo a cikin jama'a take da nauyin ta faɗa ta koma gefe ta jira annabi sasa ya tashi ya je gefe tun da shi annabin kowa ne ta faɗi damuwarta ya kawo ansa ya bata ya dawo ya ci gaba da zama a cikin jirka amma ka ga yadda fasara to kaga masu irin wannan fasara za su ce kenan in sama da ƙasa akwai Allah kuma akwai wasu allolin ma sama da ƙasa tana da matsala amma kaga abinda ake nufi shi ne cewa a ce sama da ƙasa ba Allah ne yake control ɗinsu ba sama da ƙasa za ta lalace za ta lalace wannan an ba da misali ne a mai kwallon kwakwalwar don ya fahimci cewa ba sai ya je ya ja aya ko hadisi bai fahimci cewa eh Allah ba da kuke take shi ne yake controlling sama da ƙasa banda Allah kuma babu wanda zai iya controlling ɗin sama da ƙasa in wani ne za su lalace amma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da control din saboda haka kenan ya zuwa ya cancanta a bauta masa kaga ordinary person zai fahimci cikin eh lalle Allah madaukakin sarki wato gidan shine zai ya cancanta a bauta masa to akwai irin wayannan misalai da yawa a cikin alkur'ani wanda za a muku bayani wato gidan a kasa kasa ta yadda ba sai an kawo ko dogon dogon turanci ba ko dogon larabci ba wato kenan mutum zai iya fahimtar misalan sannan alkur'ani ya saba misalan kala-kala haka kuma hadisai sun zo da misalan su ma irin wannan kala-kala yakan dubi wato gidan mutane da damuwarsu sai ya kawo mu'alaja je mun bada misali cewa idan suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya gaya wa ubangiji idan jahilci akan wannan ansan zai cutar sai a saukar musu da ansa take idan kuma jahilci da wannan ansar ba zai cutar ba sai a karkatar da su zuwa ga wani abin da zai fi amfani su a daidai wannan wato kenan lokacin wannan shine usulubin alkur'ani da Allah ba da kuka kake sa misali da su a ciki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga karantar da mutane dauki misali wani ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul a'mali afdal a cikin ayyukan duk duniya ne wanda ya falala sai ya ce masa as-salatu fi waqti ha ko sallah akan lokacin ta kai sallah a farkon lokacin ta shi yafi wani ya zo sake tambayar sa ayyul a'mali afdal sai ya ce al-jihad fi sabilillah la'alla ya ga abkariya shi wancan la'alla ya ga akwai matsalar rashin kula da sallah sai ce masa sallah akan lokacinta wanda kuma ya ga abkariya ta jihadi tare da shi sai ce masa aljihadu fi sabilillah wani kuma sai ce ayyul amali afdal sai ce masa birrul walidain so da haka sai idan mutum ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi sai ya tandubi menene damuwarsa da tafi damunsa wanda wato kenan za a yi amfani da wannan damar a ɗora shi ya zama ya samu karfafuwa sai a bashi ansar kan abin da zai amfani shi wannan shine irin wato kenan yadda qur'ani yake sarrafar da al'amura da yadda zai magana da kowa kuma kowa ba a samu tanakuri ba ba samu tanakuri ba ba samu kuka da warwara wato kira a cikin maganar alqur'ani ba da haka Allah yake cewa sarrafa lin nasi bi hadha alqur'ani min kulli mathalin mun buga kowane irin wato kenan misalai a mutane daga cikin misalan Allah madaukakin da kina cewa inna Allah la yastahi an yadriba matalan ma Allah baya jin shakkar ya buga kowane irin misali ya buga kowane irin misali sai ce ba'udatan ba ma fawqaha tun daga kan sauro har abin da yake sama da sauro Allah madaukakin sarki zai iya buga misali wato kenan da shi so da an yi misali da tauto suka ce wani wani irin misali ne da sauransu allah bada gifta zai iya misali da komai ma to yanzu me yasa aka ce ba'udatan fa ma fauqaha in an ce ma fauqaha me ake nufi sauro da abin da yake sama da ita sauro menene yake sama da sauro eh kama mai giwa eh Allah ce ba'udatan fa ma fauqaha sauro da abin da yake sama da ita menene ma fauqaha ina son a bada misali guda uku kawai sai mu ci gaba da karatu ba mu daya ma fauqaha zaki alhaji yakubu giwa alan dawud gutul ala yakubu eh raƙumi duwannan suna fama fauka hako to siyakul kalami ba haka yake dafi ba ba ma fauka hafi sigari ba ba ma gana akbar min haɓar allah yana buga misali daga sauro abin da ke sama da sauro a ƙasƙanci ba wato don a girma ba ta yadda za mu fahimci wannan ce ya ayyar nasu direba matsalin ya kwa sami wula hugo sai ya ce ina lalzina ta da'una min duni lahi lai ya kula ko zubaban wala wai ta ma'ula wai ya salba kuma zubabu shay'an yawwa sai allah ba da misali idan kana cin wani abu sai sauro kuda sai ya zo kafafansa guda nawa kudu ko shida ba a trofa da bane? eh ba a trofa da bane a trofa da kudu ne kafa kudu? shida da tena ko har guda zai da profa zo to sai zo da kafas a cikin kafofinsa guda shida na sai sa daya sai dan kwace wani abu a cikin abin da kake da inda kake cin nan zai dan dauke sai ya tsere za ka iya kamo shi lasar gizo minhu to yanzu abin da kuda ya dauka a kafarsa kwaya daya ya tsere da shi ya kai sauro to sau da aka abin da ake yi ke da wallahu ta'ala a'ala sau da ba za ka iya kwatowa ba yanzu shi kansa kudan shi menene ne eh madalo din kenan ko kai kuma da zaka bi shi da kwato ka kasa kwatowa a gurin sauran kai menene dalibu to da ufa dalibu wal matalubu a gurin kuda da ya dauki abu ka kasa kwacewa to menene fawar ka duniyar Allah eh saboda haka kenan da dalibu da madalubu a gaban Allah madaukakin sarki duka suna da Allah kenan ultimate power yana hannun Allah madaukakin sarki amma Allah madauki zai yace kuda tsaya kuda zai tsaya kawo abin da ke hannunka zai kawo amma kai ba kai ba za ka iya wannan ba Allah ya buga misali a irin waɗannan halayen ko suna nan misalan kaca-kaca wato kenan masaluhun ga masalun lazis tauka da nara ko fara ma a za'ad mahalahu zaɓa Allah min nuri ko masalun lazina kun milu taurata sun malamai hamilu haka masalun himari hamilu asfara kaga wannan misali ne ko yawwa an ba yahudawa a taura aka ce su yi aiki da ita kama an ɗora musu ita kansu ne su yi aiki da ita sun malam ya hamilu amma ba su sauke ta ba ma'ana ba su yi aiki da ita ba kai ba su bai misali su kamar jaki jaki an lodo masa littattafai asfara littattafai da sayi bukari da sayi musulun ko da sharif muwadda ibn halif da tafsirin kurdubi da tafsirin sha'arawi da ibn kafir du allodo da fiqh da balaga da bai ahalar ishu littattafan duniyar nan allodo akan jaki yana tafiya da kyar amfani da za su masa gara gwalgwalin ciyawa to haka ne su ya fudawa da aka wasu a tara ba su dauke ta ba Allah wadda kuka zake nauyin banza ya fudawa suke sha a rayuwa duk abin da suke a duniya nauyin banza ne ba zai amfane su ba saboda haka daidai suke da jakin da ya dauko kayan da ta tabe abubuwa masu amfani tare da su amma ba za su amfana da su ba wata kenan sai dai ɗan to allah maɗaukakin sarki ya saba misalai da yawa a cikin alkur'ani da haka kita sarrar na fiye da alkur'ani min kulle masal amma menene abin mamaki shine fa'aba aksarar nasi ko yawa yawa aksarar nasi ko yawa-yawa mutane sai suka ki suka ce ba za su karbi misalin ba ba za su gane littafin allah ba ba za su wato kenan fahimci abin da ake fahimta ba sun ki illa ne kufuran sai dai wato kenan su nace akan kafircin sunan sun ki karban gaskiya sai dai wato kenan su dage akan kafircin sun ki fahimtar misalai da allah maɗaukakin sarki yake buga musu a cikin alkur'ani sai dai mai su nace akan kafircin su za ka je muka karanta inda Allah madaukakin sarki yake cewa kullum ya amalu ala shakilatihi kowa yana tafiya akan wato kenan fahimtarsa akan akidarsa akan basirarsa akan ra'ayinsa akan wato kenan karkatarsa da sauransu yanzu su shakilatuhu shine ba za su karbi gaskiya ba kuma koda sun fahimci gaskiyar gaskiya ce to ba za su karbe ta ba abin da ke kawo wannan yawanci shine sun riga sun yi make up mind din su zuciyar su tun ba su wani ba su yi da shi ba shi kenan karka ja karka dada muhammad ne ya to ba mu yadda da shi ba don haka duk abin da zai zo da shi wai hausawa suka ce makiyin ka bashi ya banka ko ka kama da musa ka bashi ka je dai ka gama kalar kama da musa ne ka je ka kamo ta ka zo ka ce masalan ka daɗe gashi ba kai komai ba abusa baka yi saboda mai akwai wani abu da ya toshe tsakaninka da shi wanda ba zai bashi wato kenan ya fahimce ka ba to saboda haka wannan shine abin da ke faruwa tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam an musu bayani dalla dalla amma ba za su fahimce shi ba dan haka ba za su yarda da alqur'ani ba to mu je malam
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
Allah madaukakin sarki ce wa kalu sai suka zo suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma balo balo lan numina laka har abada mu ba za mu yadda da kai ba ba za mu yadda da kai ba idan kuma kana so mu yadda da kai to hatta tufajira la min al ardi yanbu'an sai ka sa an cire dutsen maka gaba daya a cire shi a kai shi wani guri a kawo kasa mai kyau wadda za ta yi noma a zuba fangula a fitar mana da kayan noma mace mu sha sosai mu yadda wani device ake da shi a wancan lokaci wani technology ake da shi a wancan lokaci da za a ce da duwatsun maka gaba daya ɗebe a kai su wani guri kaga wata kira kamar wannan tambaya ce amma ta neman a koye annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da zai baka mamaki shine sun yi amfani da kalmar lan suka ce lan nu'mina laka lan kuma tana nuna korewa a gaba kenan ko a gaba su kuma 'ya'yan adam ne ɗan adam kuma wato kira aka ce al'insanu banin abiyar ɗan adam wato kenan wato yana tare da wato yana tare da canji ma'anan wannan shi ne babu abin da baya canjawa in ba Allah ba daukakin sarki ko kuma abin da Allah ya hukunta ba haka ne yanzu kafin mu zo mu zana ga karatu anan ko mu saurari karatu anan mutane nawa suka zana suka karatu ko kuma suka saurari karatu da masu saurari karatun na daɗin da masu karatun na daɗin yana suke abubuwa su canja haka ne yawwa zamani ya canja dan adam kuma kullum a cikin canji yake don haka bashi da power da zai yi hukunci akan abin da yake mustakbal sai dai in ya jingina shi da Allah madaukakin sarki da bashiyar Allah da masu basu jingina da Allah madaukakin sarki sai suka ce lannu mina laka wallahi har abada ba za mu taɓa yin imani da kai ita kuma lana a ka'idar larabci tana nuna wata kinan tahrimu ta'bidi fil mustaqbal abin ba zai yiwu ba har abada an haramta faruwar wato kenan faruwar wannan abin har abada ba zai yiwu ba su da suka yi wannan magana cikinsu sai ga wasu da yawa daga cikinsu sun zo sun musulunta su kalibin wali suka zo suka musulunta ko ba ka bane su hamza bin abdulmutallib suka zo suka musulunta umar bin al-khattabi suka zo suka musulunta da yawa daga cikinsu yanzu ina maganar nan ina magana da can har abada ba za mu yi imani da kai ba sadaka dan adam baya da control akan abin da yake mustaqbal amma abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar shine tabbatacce don haka duk abin da ka hukunta zai iya canjuwa gobe aka ce wa masu mil insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annahu yatakallabu to Allah ina ilaihi raji'un mu ci gaba? to to ana cikin haka sai ga mutane irin su ikrima dan gidan abu jahil ran da aka yi fatahu makka ya zo ya faɗi maganganun da ya ga dama dangane da addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan an gama an tafi ba juma ba sai gashi da kansa ya taka tiryan tiryan ya tafi har makka ai har madina ya je ya yi kalman shahada ya kuma ba da uzuri a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi wata rana lokacin da aka yi yakin yarmuk an harbe shi harbin daga alama ba zai rai ba sai yake cewa yanzu wannan dama shine harbin da muke nema wanda zai sa mu samu karbuwa da yarda a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina maganan dace da suke cewa lan numina laka har abada ba za mu yi wata kenan imani da kai ba amma da Allah madaukakin sarki ne ya yi magana fa zaka za ta tabbata za ta tabbata ko da gaba yanzu mu dauki misali Allah madaukakin sarki yace qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu fil mustaqbal kenan ko Allah madaukakin sarki yace ba za ku taba yin imani da abin da ku ku bauta abin da nake bautawa ba wala ana abin ma'abatin ni ma har abada ba zan bauta wannan ba tikrar ba ne na farko a yanzu ne la abudu ma ta'buduna a yanzu ne wala antum abiduna ma abudu can wala ana abidun ma abatun a gaba ne wala antum abiduna ma abudu a gaba ne duk waɗanda Allah madaukakin sarki yayi addressin su da wannan to su din ba su imani ba kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa hakan din amma ba su imani ba haka suka mutu amma su da suka bada nasu da yake nasu yana iya canjuwa da yawa daga cikin sautukin sun imani amma a wannan kulli ayyar kafirar duk wanda aka yi adiresin sa ciki wato kenan bai musulunta ba ta yadda za mu daɗa gane wannan allah maɗaukakin sarki ya ce tabbata da abin lahabin matabba ma'aduna an humaluhu wa ma ka saba to saboda haka da allah maɗaukakin sarki da abu jahil da matarsa wato kenan warƙa'u wadda ake ce mata umu jamil har abada ba za su musulunta ba ai ba su musulunta ba ya ce sai islanar ko ai sai islanar ka fil mustaqbal ne ba su tafi wuta ba sun tafi wuta ba su musulunta ba ba su musulunta ba to saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da control ɗin fita suka ce lan nu'mina laka hatta tufajira da min al-ardi yanbu'an sai ka fitar da da tsiri kala kala ku ga ya mace ya lo mace karan zuci me duk a maka in kai haka za mu yi imani amma in ka lura a hankali sai ga wato kenan an kawo abin da so da sun tabbatar da duk abin da suka faɗa Qur'ani ya zo ya karya yanzu kuma sun ɗauki final decision ɗinsu cewa mataki na ƙarshe ba za su yadda ba koma mai ya faru don haka aka ce sun taru sun yi mitin daga cikinsu a lokacin da suka wani mita akwai abu safiyan akwai annadar bin haris akwai abu jahil akwai abdullahi bin abi umayya akwai umayya bin khalaf akwai abel buhutari akwai walid dan mai gira akwai manya-manya suka zauna suka yi mitin sosai suka ce ta zuma dauki mataki na ƙarshe tsakaninmu da muhammadu da manya-manya daga cikinsu suka ce yanzu matakin za mu ɗauka shi ne ba za mu yarda da shi ba to amma kuma mutane za su yi mana dariya a to mu je mu kawo abin da za mu kure shi don haka sai suka ce to yanzu mu je mu gaya masa aka je aka same shi to jama'ar ka ta yi mitin ta yi shawara ba za su yarda da kai ba ga su sharuɗa in ka cika su mu imani da kai kuma sun samu cika sharuɗa nan ba za su ci kowa amma in baka cika su ba shi ke da mun yi mun yi ban kwana da mu da kai na farko shine wannan sai ka cire duwatsun maka gaba daya ka kawo kasa ka zuba a fitar da dabino a fitar da karas a fitar da yakuwa a fitar da duk kayan marmari da gero da dawa ko bayan duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa yan bani Isra'ila a tastadiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair to yanzu wannan mistake da suke so to gidan su sake fada akai amma ba dan koyo dan su kure Annabi sallallahu alaihi wasallam in goma ba wannan ba نجي على أو تكون لك جنة من نكيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
na biyu auda kuna lakal janna ko kuma kai ka zama kana da wata makekiyar gona kamar hekta 100 ko hekta 1000 min da kilin wa inabin a cika ta da bishiyoyin dabino a cika ta wato kenan da inabi wato fajjiral anhar a fitar da ƙoramu a tsakanin ta yadda za a rika yin bayi ta ko'ina ilalaha a tsatsakin ta tabjiran babbagowa mu ga kawai gona ta yi saura ka duk mutanen maka muje mu dinga ci a ciki to za ka in za ka yi mana hakan nan to gargarin da duk duwatsu ne ya zai yi wato kenan da wannan saboda haka suna son yanzu in kun lura wata siyasa suka shigar ana yanzu gonar suka ce laka a kai ne ba ta su ba ko ba kakar a ce siyasa su du a kansu ne yanzu idan malaman jami'a suna son su shiga yajin aiki sai su je su ɗigo wasu abubuwa na makaranta wanda zai amfani ɗalibai sai su je a kansu suke yajin aiki amma kuma ba asalin gol ɗin shi ne mai su tasu damuwar amma in zama kullum damuwarsu za su faɗa ba zai yi wadda ba na manta lokacin muna karatu a maiduguri wani wa professor dada na ji shi ne lokacin sakatare na asu na university of maiduguri ya sa aka tara ɗalibai ya zayyana mana do abubuwan da za su zama fa'ida a gare mu mu ɗalibai don haka mu goyi bayan yajin aiki da haka asu za ta shiga yajin aiki kaga in muka ga an yi kaza an yi kaza an yi kaza domin ne za mu amfana mu ma za mu goyi baya alhali kuma matsalar na fahimtar an tafi yajin aikin mu ne victim na farko na circumstance tunda karatunmu ne zai zama ya dawwala kuma wallahi da aka shiga yajin aikin nan tun ran shi daga watan januwari na wannan shekarar allah ba a dawo makaranta ba sai da aka cabi wajen wata takwas ko tara wata takwas ko tara sun gama ya su sun gama su kuma non academic staff su ma suka shiga yajin aiki wannan semester da muka fara ta shida ga wata Allah ba mu kare ta ba sai 25 ga watan gashin shida ga watan January sai 25 ga watan December semester daya the longest semester da aka taba yi a university of Maiduguri saboda haka yanzu su ma wannan siyasar da suka suka ce ko a sama maka gona taka ce kaga yanzu ba na su ne ko yau kar a ce wato kidan suna nema a kansu saboda a sama kuma bar gona a sa inabi a sa komai da komai mu kuma mu zo mu da kanci kuma an yi jikin tawa zai ci su ne za su ci to mu ji malam أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أنه تأتي بالله والملائكة كبيلا
idan wannan ba zai yiwu ba ga option na uku shine autoski da sama ko kuma ka yanko sama ta faɗo a kanmu kama za an ta kamar da kake riyawa dama an ce riyawa ai maɗiya ne ta ƙarya ke da riyawa ne za mu lazi na kafaro allah yi ba abu suna riyawa ce ba za a tashi alkyama ba amma ba za a yi ba ne za a yi to kai ba kana riyawa sama za ta faɗo to ta faɗo ɗin mu gani ta faɗo ɗin in ta faɗo a kanmu sai mu abin nan kaga ai fakar jaji za a yi randa sama ta yanko a kansu ta nike su to ai bai imanin kuma ta faɗo alaina a kanmu kisafan wani yanki nata wani bangare nata wato kinan ya yanko kisafan shine wato kinan jam'insa a mufradinsa kisfatun kamar da ke kiɗa'un ko jam'insa mufradinsa shine mai kiɗa'atun saboda haka wani yanki na sama ya yanko ya faɗo a kanmu sai mu gani yanzu sai mu imani wato kinan da kai auta ce billahi ko kuma in wannan bai zai yi wa ga ocean na hudu ko na biyar ne shine ka kawo mana Allah din au ta tiya billahi yanzu mu ga Allah din ya zo shi a nan gurin ai goma kan mu kan gasu muna kallon su ko kai naka Allah ne ba a kallon su to yanzu ka kawo shi a nan gurin eh wal mala'ikatu kuma yazo tare da mala'iku a bayan sa suna fadanci kabilan ya zama wato kenan mu fuskance su wato kenan gaba da gaba shine ma'anan kabila ne ga Allah ga mala'ikunsa su zo su mu kuma ga ma'ana sai a zanna a tsara yadda za a yi faɗi gaskiyar lamarin shi ya faɗi abin da yake so sai a yarjejeniya ko a yi dialogue kenan ko yawa za a tattauna to haka muke so a yi in har kana son wato kenan mai imani da kai ta mutu a baramu أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
Allah madaukakin sarki ya ce mutanen nan sai suka ji ga option na gaba ayo kuna laka baitu ko kuma muna son mu an maka wani gida kyankyarren gida mun zuku rufin na zinari me yasa suka ce na zinari saboda zinari ita ce ba ta karban oxidation oxidation ake cewa ko menene idan ka hada ruwa da iron za a samu abin da ake kira oxidation ko oxygen din cikin ruwan za ta zama tana da impact akan akan akan karfan sai ya tsatsa haka ne yauwa duk sauran metallic suna da wannan in akwai abubuwan da za su iya haduwa da su su zama corrupted amma banda zinari shi duk inda yake inda ka bar shi shi shi kadai dinsa to material dinsa yana zama a yanda yake ko shi mun shekara da shekaru babu abin da yake faruwa wato kenan da shi mun bayanci wannan shi yasa zaka ga yanzu turawa idan suna son kawata abu sai a yi gold plating dinsa sai ka zauka wata kenan duk zinarin ne a lullaba a shafa a shafa a goga sai ka gaishe yana da kyansa saboda market strategy yawwa to su zinarin suke so a yi gidan dugaba daya na zinari amma kuma suka ce na annabi sallallahu alaihi yanzu makar a ce suna da abin ko ayo kuna laka baitun min zukurfi idan ka kawo hakan nan yanzu kaga duk da cewa naka ne ai duk duniya ba irin wannan gidan ko yanzu kabilar waye ta tashi kabilar larabawa kuma makka ne ta tashi saboda haka dai yanzu dai su ne kuma su ne za su kewaye su rika hukunta abin da za a yi wato gida a cikin gidan to da in ya kawo musu wannan za su yi imani da shi autar kafin sama ko kuma in ba wannan ba ga wani option yanzu muka kafura sama kawai ka tafi sama ko ka fura ka hau sama idan ka je ka sama muka gani ka hau sama to yanzu mun san abin sai suka tuno cewa a ai ya taɓa yin isra'i yanzu sun kwafsa a nan kawai so da ka yiwuwar wannan ba abu ne mai wahala ba ai yanzu ma cikin suratul isra'i muke to haka maza maza sai suka ce walan numina liruqiyaka kai ko ka sama ma ba za mu ba za mu taɓa yin imani da hawa saman da za ka yi ba kai yi mun soke magana hawa sama yanzu ko ka hawa sama din da ka taɓa ce mana ka hawa sama kuma ka zo da labarin da ya fi ƙarfin kwakwalwar mu yanzu a soke maganan wato kina hawa sama ba za mu yadda da wannan ba in kuma kana son mu yadda da hawa saman ka hatta tun nazila alaina kitaban sai ka kawo mana da wani littafi na qira'u wanda za mu karanta shi ba wannan ba ta haka suka ce awa baddilhu ko ko kuma ka canja wannan qur'ani yanzu ka kawo mana wani littafi muga ka hau sama sama ta yage mun gani ka shiga ka je ka abin da za ka yi ka zo da littafi ka kawo mana ka bude yanzu sai mu yadda da abin da yake cikin wannan don wannan ɗin da kake karantawa a iyaka fahimtar mu kai ne kake shiga ɗaki ka rubuta ka zo ka ce wa mutane amma in mun ga kawo sama ka je ka zo da shi to yanzu shi kenan za mu yadda da wannan saboda ka duka wa'annan kawai tambayoyi ne ake gina su na ta'annuki ko ba haka ba a ƙure kwakwalwa kuma zama suka yi fa manyan manyan maka mun faɗi kaɗan daga cikinsu ko a cikinsu da sauransu da yawa zama suka yi suka yi shawara akan wannan suka rubuta a rubuce suka zo aka karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan sharuɗa aka koma gefe ana jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa ya bada ansa Allah barakai sai sai ba su azza dama mun faɗa a baya idan suka yi tambaya idan jahilci da wannan abin zai cutar Allah zai bada ansa take ko idan kuma jahilci da wannan abun ba zai cutar ba ko ilmin layan fa'o jihalin layan duru to sai Allah ya kau da kansu a kan wani abu wanda yake ya fi musu amfani don haka ana faɗa haka sai Allah ce masa ƙulka gaya musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na tsarki ya tabbata ga ubangiji na yaushe za ka tsaka da bata lokacin ka akan irin wannan don ba imanin za su yi ba ko sai aka ce masa ya ce musu subhana rabbi wannan kalma ta subhana ai mun karanta ta a baya subhanahu allazi asra bi abdihi kalma ce wadda take nuna tsarki ga ubangiji shi shi kadai kalma ce wadda yake Allah ya batta alal iktiyari kowa zai iya amfani da ita amma Allah a cikin hikimarsa ya sa mata wato wata kariyar da babu abin da ake taba faɗa masa wannan kalmar sai Allah ba za a taba cewa subhana a wani abu ba yanzu kuma kace misali kace Allahu akbar za ka iya cewa ai hadha maliku akbar min hadha ko ba haka ba in an ce a'ala zaka iya cewa wani abun a'ala min kaza duk sifofi na Allah madaukakin sarki za a iya ba da aransa a wani daga cikin sifofi a cikin mutane haka ne amma Allah ya kare wannan kalmar ta subhana ba za a taɓa cewa subhana wani abu ba in ba Allah madaukakin sarki ba don haka shi za su yi aka kawo ta su kul subhana rabbika ce musu tsarki ya tabbata wata kenan ga ubangiji na ba kuma fa hanawa aka yi ba Allah wa dauki sarki bai hana ba kowa zai iya amfani da shi yanzu zan dauki misali lafzul jalala a cikin sunayen Allah sifofin kamar yadda muka faɗa za a iya amfani kace almu'min wanda zai iya zama wani mutum a ce masa sunan sa mu'mini ko a garin nan ma ko in kace almalik za ya samu sarkin garin nan ko sarkin wani gari a ce masa malik haka ne wa kana wara'ahu malakun ya kudu kullu safinatan gasaba amma kalmar Allahu ita ba sifa ce daga cikin sifofin Allah ba amma ana kiranta wato kenan sifa ne ta zatin ubangiji sifa ce alamun lizzat ake ta Allahu alamun lizzat yana nuni directly zuwa ga zatin ubangiji ne don haka ba Allah sai kiyaye wannan kalmar babu wanda ya taba aifan ɗansa ya sa masa suna ɗan Allah amma kuma ba fa hana mutane akai ba kalma ce iktiyariyan amma Allah ya ba ta wani kariya ba za ka taba ganin wani mutum ya zo a ce sunansa Allahu ana kiransa Allahu ba babu zai yi ba ba zai yi ba sai dai in mahaukaci ne shi amma in mahaukaci ne to amma ba mahaukaci bane ba za ka taba gani ba kuma ko da mahaukaci ne ubansa bai sa masa suna Allahu ba shi kuma ba zai ce wa kansa shi Allahu ba saboda ka Allah madaukakin sarki shine saboda ka sai Allah na anan sai amfani da wannan kalmar subhana kalmar da take nuna cewa shi shi kadai take tsarkakewa banda shi babu wanda yake da wani wannan sarki sai ce subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na ka ce musu hal kuntu illa basharar rasulan ai ma'ana ma kuntu illa basharar rasul ai ni ba ba ba ba komai bane face mutum ne ni mutum ne basharan mutum dan adam ko yawa ni mutum ne rasulan kuma ni manzo ne don haka ba ni ne nake wa'annan abubuwan ba ni ma dan ake ne ni mutum ne kaman ku yadda ku ba za ku iya ba ne ba zan iya ba kuma ni dan aike ne ba wai abin da na ga dama nake faɗa ba saboda idan kuna da wasu matsaloli ku je ku tuhumi Allah mu da kuke sarki ni nawa kawai sako ne kuma wato kenan na riga na isar muku da sako saboda haka ya rage wato kenan a gare ku to wannan yana nuna wacin dan adam yana da iya cijewa akan matsala wani lokaci wani matsala tana shigo har cikin wato kenan malamin addini in malamin ya dauke wani ra'ayi guda daya ya ga gaskiya a wani guri sai ya zama ba zai iya sake ta ba saboda kungiyarsa ko jama'ar bayansa ko kuma mutanen garinsu da ya saba ce musu kaza yanzu ya kuma ce musu kaza ya warware bayan ko ba haka bane ayan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo karanta mana ayan alkur'ani daga baya wata ayan ta zo ta soke ta a share ta a ce wannan ayan wannan ayan ta soke akwai nasik da mansuk a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha da na kasance na hana ku ziyaran kabari amma yanzu ku rika zuwa to da haka yake cewa kuma man halafa ala yaminin thumma ra'a atkal qalba minha falyati takwa duk lokacin da kai ran zaka ce wallahi ni kaza zan yi sai kuma kaga barin kazan kai wani abu yafi alkhairi ya ce ka bar wannan din ka je ka zuwa ga wato kenan abin sura ai dan adam din kenan ba zai yi a ci dan adam bai yi kuskure ba don ka dan wani malami ya faɗi wata magana a baya daga baya ya zo ya gyara ya faɗi wata ka ɗauko wancan magana ka ɗauko wannan ka zo ka haɗa ka ci an samu tuka da rarrawa ba ta lokacin ka kake dole sai ya canja wata maganganun da wasu usuluban in ko ba haka ba to ilimin sa baya ci gaba akwai abubuwan da zai tsananta daga ba shi da kansa ilimi in yayi nisa ya zo ya sassauta a kansa akwai abin da zai sassauta daga baya in karatu ya ga cewa danja ne sassautawa ya zo ya tsananta aka duk wanda yana iya faruwa gwargwadon yanayi gwargwadon hali gwargwadon ilimi da zai sauran su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kullum ya amala ala shakilati to da ka abar mutum gwargwadon basirin sa sai ya zama abin nan to amma ka gane gaskiya ka kita to nan ne kuma inda wato kenan gizon yake saka so mu ji Allah wa ma mana'an an-nas ayyuminu id ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar
Allah madaukakin sarki ce wa mamana annasa babu abin da yake hana mutane an yi minu su zama sun yi imani illa an ja a humul huda haka ne iz ja a humul huda lokacin da wato kenan gaskiya ta zo musu illa an kalu a bashi a baka Allah rajar rasula sai dai wajen suna cewa yanzu ya za a ce Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum wanda sai mutum kaman Allah maɗaukacin sarki a wannan aya yana so ya ba mu surar da zamu fahimci wata karin magana ta Hausawa da suke cewa bokan giji baya magani bokan giji baya magani yawwa a garin su ne sarkin garin su ya tafi wani gari jama'a suna mutunta shi su kuma tunda a gaban sa yake kowa sai su daina shi limamin garin su in ya tafi wani gari ana cewa limamin gari kaza ne amma ya zo garin su ba sai su daina shi ko malamin garinsu ko mai kudin garinsu ko kuma harkar sana'a irin ta garinsu ko kuma harkar noma irin ta garinsu ko kuma menene irin nasu saboda kullum suna ganin sa a ido ko sai kaga mutum ya ki biyayya a iyayensa sai ya tafi bariki sai ya je yana taladabi a uban wani ko haka za su ce in mutum bai share masallaci ba zai ta kasuwa sai ga bai sa masallaci bai yaje na saboda ai masallaci ga masallaci kuma gare je share kasuwa da sauransu to wannan kusan wannan abin da wannan a karin maganganu guda biyu na Hausa suke karantar da mu wannan ayan tana karantar da mu haka wa ma mana annasa an yu'minu ma'ana shine babu abin da ya hana mutane su imani a wancan lokacin in za a hulu da lokacin da shari'a ta zo musu sai dai san suna gan cewa dan adam ne me yasa za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za a aiko mala'ika ba eh aba asallahu rajulan rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko a matsayin manzo sai mutum dan adam a cikin mu ba muna kallon sa ba eh sai wani ma ya ce maka na ce dan gidan wancan ne eh ai lokacin muna kaza lokacin da ake kaza ma akai auren uwa uwa ta saba kaza kaza kaza da sauransu saboda wakan gici wato kiran ba zai yi magani ba yadda lakadiyar take kuma shine cewa a'a menene bokan giji ya zo da shi yawa ya zo da shirya sai a karbi shirya ya zo da rashin shirya sai a bar wato kenan da shirya shirya don haka shi yasa musulunci ya cire mana kabilanci ya cire mana yan garanci ya kuma cire mana yan kasanci ya cire mana sectionalism ya cire mana komai da komai sai ya ce kawai pure islam me aka zo da shi an zo da gaskiya sai mutum ya karba wane ne ya zo da shi irrespective of waye ya zo da shi ko ɗanka na cikinka ne ko yawwa alhaƙu maqbulun walau min jahili gaskiya ana karbar oke kai ne alarama eh kai ne malami eh ga wani jahili ya faɗi wata magana kuma ita ce gaskiya fa sai ka karba sai ka karba sayyidina umar yana kan mimbari yana kan mimbari yana kuduba mace ta kukuta ta lokota wanda ta ce kai umaru kai ne za ka ce a takaice sadaki ya ce eh ni ne don ya bada ya ce ya tara kwamiti ya ce a yi shawara sadaki kar ya rika wucewa kaza mutane suna kwamfulin a kai sadaki yana yawa ya ce mu shawara mu yanke kaza to ba a yi shawara an yanke ba ta lokota yadda ta ce masa kai ne kace abin ta ce abinda Allah madaukakin sarki bai hana mu kai ka hana mu ya ce ina ne Allah bai hana ku ba ta ce Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintarat fala ta ku zumin husha Allah ya ce a ba mu kintar ka san ma'anar kintar kowa ce shi kenan an gama murtala ta mutu ta mutu eh kadiya ta mutu ba za a sake yanke iyakacin sadaki ba a bar ta duk wanda zai bare fare gurgudun yadda zai iya yi ya koma gefe ce a kullun nasu aka afqahu bin umar a duniya na yanzu kuma kowa fi umar ilimi wace ma ta fi umar ilimi amma dai ya karba ko ya karba ya karba ko ya karba lokacin da uyayna bin hisim ya zo gurin aqra'u bin habis ya ce yana son a kai shi gurin sayyidina umar aka kawo shi gurin sayyidina umar da ya zo ce hayya ya ibn ya ibn al-khattab ko wallahi la tudina jazalan wala ta'dilu bainana ko baka ba mu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu da baka hukunci a tsakaninmu da adalci a gaban sayidina umar a fadar sayidina umar a gurin majalisansa sayidina umar ya ce yanzu ni ne za a ce ba na adalci ran sai guzu mai nufin zai tashi ya taka shi sai dan uwan nasa a karobi na habi sai ce masa ya amir al-mu'minina inna allaha ta'ala qal ko kuma ya qul kuzil afwa wa amir bil urfi wa arid an jahilin wa inna hadha la min al-jahilina yayin kuratun kujala sai ya koma ya zauna yanzu mai aka ja masa aya aka ja masa ya ce wala kamar bai san da ayar ba a cikin alkur'ani mai riwaya ya ce fa wallahi ma jawaza ha umar hina talaha umar wallahi bai tsallake ayar nan lokacin da aka sai ya koma sai ya zauna har ma ya ce wa kana waqifan bi kitabillahi ya kasance duk inda ya ga gaskiya in dai a cikin alkur'ani ta fito zai tsaya ya mita haka na sayyidina umar ya zauna sai haka yanzu kadiya ita ce menene ake magana a kansa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba abun ta bayyana ba a'a to amma idan mutum ya sa aƙidan ayan ƙungiya kaza ne matsalar ta zo daga gurin su gaskiyar ta zo daga gurin su ba za mu karba ba ai za a ce mana mu ma yan kaza ne to shikenan ya sa wato kenan bariya tsakaninsa da fahimtar gaskiya ko kuma wane ne ya zo shi da ita ba zai karba ba a to ya sa bariya tsakaninsa ko kuma mace ce bo akwai lokacin da aka ce an ga wata mace ta ga wata a cikin garin na sai ta ganin watan wancan kuma ba za su ka kuma musulma ce kuma yar garin tana sallah lokaci biyar kuma sun yadda in ta sallah Allah zai karba kuma sun yadda in ta mutu tana musulma Allah zai sa ta aljanna amma ta ga wata sun ce wallahi ba su yadda ba me yasa ai mace ce ai mace ce ko kuma ce ai yaro ne dan karami to duka irin waɗannan yana daga cikin abubuwan da suke hana mutane wato kenan su karbi wato kenan gaskiya wani shi yasa mutanen makka ba su karbi gaskiya ba sun ce ai manzo ne da aka aiko musu wato kenan mutum ne ko yawa illa an kalu abasallahu basharan rasula to mu ji mana قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
Allahu akbar a baya mun karanta Allah barkake sarki yace sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli masali a cikin wannan alqur'ani mun sarrafa kowane irin misali to ga misali ya zo shi ba tafi nesa ba Allah barkake zai ce law ka gaya musu kul ka gaya musu ko law kana fil ardi malaikatu da a ce a ban kasar nan mala'iku ne a ce ba 'ya'yan adam ba ne dama mala'iku aka zo aka aji yamshi na mutuma'inni suna ayyukansu activities ɗinsu hankalinsu a kwance kuma sai ya zama za mu aiko musu manzo lallazanna alaihim min sama'i malaka rasula da sai mu saukar musu mala'ika a matsayin manzo saboda ai sako ne da gurin Allah madaukakin sarki daga gurin fawa wadda take mai karfi zuwa gurin wato ke da fawa wadda take inda ba fawar ma za mu ce gurin dan adam ko yawwa anan wala Allah mutane da suka karanta physics ko kuma makamancin wannan ko electricity za su fi mu fahimtar wannan akwai abin da ake kira step down transformer yanzu kana da kwai sai kace zaka jona directly daga wayar kan abin nan kan high tension high tension za ka jira kwanka kwan zai rayu eh amma in aka yi stepping down fa a hankali sai ka kunna kuma sai ya amfane ka to haka ne Allah maɗaukakin sarki shi zai aiko da saƙon kuma a mutane ne za a kawo don haka dole za a samu wasu da a sako da wasu da nan ta hanyar mala'ika mala'ikan nan ya zo ya samu annabin annabin kuma ya faɗa masa shi kuma annabin ya zo ya faɗa muku shi ne za a fahimci abu ba zai yi a ce kamar yadda mutanen amurka suka ce auta tiya billahi ka kira wa allah ɗin allah ya zo mu gan shi da shi da mala'iku gaba da gaba haka zai yi kaga ba abu ne wanda yake mai sauki ba lokacin da musa alaihi salatu wasallam ya ce rabbi arini anzuru ilayka me faru eh me faru fala mata da larabu lil jabali ja'alahu daka'a wa khara musa sa'iqan take musa alayhi salatu suna ya fadi su mami saboda power ta yi ka dauko bulb ka jona da high tension eh ba zai yi high minin high me eh high tension high tension ba zai yi ba saboda haka dole sai an yi stepping down abin a hankali a hankali don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan aumi aw min wara'i hijabin aumi aw yursila rasulan fayi hajji izinihi ma ya sha ba zai yi allah maɗaukakin sarki ya magana directly wato kenan da mutum ba sai an bi ta hanyar sharda na farko sai dai a yi masa wato kenan wahayi wahayi shine ilhama ko ya gani a mafarki ko kuma allah ya kimsa masa a cikin zuciyarsa kamar da ce wa fara buka ilan nahali wahayi na ilhama kenan ko kaga allah maɗaukakin sarki sai ya kimsa maka zuciyarka sai ka bai abin sai ka je ka yi allah maɗaukakin sarki yana yin haka abin wara hijabin ko kuma ta bayan hijabi kana zanne kawai sai ka ji Allah ya ko mala'ika ya zo ya kira ka ya gaya maka abu wasu daga cikin annabawa an yi musu wahayi ta irin wannan hanya ne sai dai su ji an gaya musu abin kuma sai su dauka kuma su yi wa abin ko kuma yursila rasulun ya aiko manzo manzo shine mala'ika domin Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah maɗaukakin sarki a cikin mala'iku yana zaɓen manzanni wa minan nasi a cikin mutane ma kuma yana zaɓen manzanni da haka sai zaɓi manzo daga cikin mala'iku sai ya zo ya kawo haya a gurin manzo daga cikin mutane shi kuma manzo daga cikin mutane sai ya gaya wa mutane domin shi ɗin zai fi musu bayani yadda za su fahimta za su fahimtansa akan wato kenan abin saboda an yi stepping down abin to saboda haka ba zai yi wato kenan yadda su suke nema din ba don mu jimala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
الله مدعوك جدار كي تقول لهم غير موسى يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم to ni dai dan sako ne ko kuma na zo na faɗa muku sako kuma na muku bayani iyaka yadda zai iya bayani don ku fahimta ba ku fahimta ba to yanzu allah maɗaukakin sarki ya isa ya zama shaida tsakanina da ku tsakanina da ku ko a larabci bai na sai ka faɗi ta zo bai ni wa bai na ku eh amma mu a hausa kace tsakanina da ku kawai ya hausa ya abin da haka kamar na hausa ta ɗanfi larabci balaga kenan za mu ci kome eh a bai ni wa bai na ku akwai tikrar amma mu a tsakanin mu tsakanina da ku shikenan ba tsakanina da tsakaninku ba a haushe kace tsakanina da tsakaninku sai ce kai bari eh amma balarabe eh yawwa to saboda Allah madaukaki zaki ya isa ya zama shaida tsakanina da ku ranar tashin alkiyama don dama Allah madaukakin sarki ke cewa litakunu shahada ala nas wa ko kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shahada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahidan yau ku za ku zama shaidu akan mutane manzo zai zama shaida akan ku don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako Allah madaukakin sarki zai zama shaida akan wannan annabawa duka za su so su za a tuhume su wala nas'alanna nabiyina ursila ilaihim wala nas'alanna muslim saboda ka su mutane za a tambaye su manzanni za a tambaye su kuma za a nemi shaida to Allah madaukakin sarki annabi sassa ya ce shi ne zai zama shaida tsakaniya da ku don allah ya riga ya san wato kenan na isa innahu lalle shi allah maɗaukakin sarki kana bi ba khabiran basiran ya kasance wato kenan mai ba da labarin ne yan ce khabir shi ne wato kenan mutumin da yake da kwarewa akan abu ya san komai ciki da wajensa daga kibra ne experience allah maɗaukakin sarki yana da kwarewa ya san komai da komai don haka zai iya wanda aya ka ce wala yana biyu ka misalin khabir ko ba wanda zai baka labari cikakke sama da wanda yake da kwarewa akan abu don haka wanda yake kwarewa shi ya san komai da komai daka da wajen al'amari to Allah ba da bakin sarki shi khabir ne ya san komai da komai daka da waje don haka zai ba da labari wato kenan tsakani na da ku basiran ko mai gani ne bayan kwarewar tasa akan idansa komai yake faruwa don babu abin da zai buya ma Allah madaukakin sarki saboda haka ku kwantar da hankalinku ni dai na isa da nawa sakon a matsayin na dan sako sannan kuma ranar lahira na isar ko bai isar ba Allah zai zama wato kinan shaida to mu je malam wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
الله مدوك ينتركي وما يهد الله duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya da shi kowar mutum wannan shi da shirye don haka kenan yanzu shari'a a wurin wa take tana gudun Allah maɗaukakin sarki Allah shi yake shiryar da wanda ya rama Allah ka shiryar da mu Allah maɗaukakin sarki shi yake shiryar da mu malamai suna cewa ana son wata kenan shiryar ta farkon ta fito daga gare ka sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara maka shirya wallazi na hata dau za da hu imana wanda suka shirya ko suka nemi su shirya ana bukatar zuciyarka ta zama budaddiya tana neman gaskiya Allah mu da kuji tsaki sai muwafakar gane gaskiyar amma in ba gaskiyar kake nema ba to shikenan fa shi yasa aka ce yudilli bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran mutane da yawa suna bata a dalilin kin alqur'ani saboda ba za su fahimci qur'ani dan ba su yi niyyar fahimtarsa ba ba sa kaudan sa komai nasu bai musu ba ba su ma bude idon su su ga hikimar da take ciki ba amma kuma ya hadibihi kathiran shine wasu mutane da yawa suna shiriwa a dalilin alkur'ani don haka za su ba da zuciyarsu su bude ta su karanta ayin alkur'ani su ga mai Allah madaukakin sarki ke so don su yi kuma su je su aiwatar don haka waɗannan mutanen sun karba da su kaman bayanan da muka yi kwanakin baya cewa ruwa guda ɗaya ne mai sanyi zaka ba wani ya sha ya ji daɗi ya more rayuwarsa wani ya sha sai mura ta kama shi saboda matsalar da take tattare da shi da babu wani abun da ya yi luzin a cikin jikinsa wala Allah shi ma in ya sha ruwan wato kenan jadi zai ci amma akwai wani abu da ya tare da ba zai ji daɗin ba shi ya sha ruwan ma matsala zai zama masa ruwan kuma guda ɗaya ne don haka ƙur'ani guda ɗaya ne shirya guda ɗaya ce wanda yake da buɗaɗɗiyar zuciya zai shirya da shirin alƙur'ani wanda kuma yake da rufaffiyar zuciya wato kenan ba zai zama ya shirya ba sayyid bin zaid tun kafin a saukar da alkur'ani yake neman gaskiya ya zo ɗakin ka'aba ya tsaya na cewa allah maɗaukakin sarki duk abin da ake a cikin ɗakin ka'aba nan na bauta kuma kana duk shiririta ne kuma ka san ni kaɗai nake kan gaskiya kuma neman ta nake yi allah maɗaukakin sarki bai karɓi ransa ba har sai da annabi sama ya bayyana cewa alhamdulillah ga abin da nake nema ga abin da nake nema salman al-faris kowa ya san cewa ubansa mai bautawa rana ne kuma babban malami ne akan mai bauta wuta ne babban malami ne akan hidimar bautar wuta ma yace abin abin bai masa ba yace Allah madaukakin sarki zan tafi neman gaskiya a zuciyarsa ya fita je koma ya shiga cikin addinin Kirista ya je gurin wani babban malami yace masa ayin zan gaskiya kake so sai dai ka je gurin wani ya koma gurin wani babban kiristan da ya fi wannan ya koma gurin wani da ya sa uku na uku ya ce masa in gaskiya kake nema sai dai ka nema abin addinin da ake kiransa din hanif shi kora yanzu annabinsa bai bayyana ba amma yana dabda kaga ya fito da kyakkyawar zuciya don haka Allah bada kuki sarki ya kawo wasu kaddarar da har ya zo shi Madina wato ke dai samu wato ke na shirya don haka a cikin zuciyar mutum ana bukatar ka sa neman gaskiya ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya karɓi bashin mutane da niyan zai biya addahu Allahu lahu Allah zai taimaka masa wajen biya wa man akaza amwalun nas yuridu aklahu wanda ya karbi zuciyar dukiyar mutane da niyyar cinyewa zai ba zai biya ba atlafahu Allah Allah zai kawo masa asara a cikin kudin ya lalace kuma ya rasa yadda zai yi biya din amma wanda ya karbi bashin mutane da niyyar zai biya yana ta kokarin ya biya to Allah madaukakin suke ba zai kyale shi ba sai ya taimaka masa don haka kenan yana ana bukatar wato kenan zuciyar mutum ta zama budaddiya a wajen neman shiriya to sai Allah madaukakin sarki ya taimaka masa wa man yudlil wanda kuma ya bata ya tabuka ya ki karban gaskiya ga gaskiyar ya kita ya nuna cewa ba zai fahimce ta ba kuma ko ya fahimce ta ba zai yadda ba yayi irin na mutanen makka abinda suka yi to wannan mutumi din falata tajid lahum awliya bara ka samu wanda za su taimaka masa me yasa yace awliya saboda a yanzu kai kana taimako na a wajen mu samu shiriya mai aiki na gari yanzu ayyukan da muke yin nan mutum da ba zai iya ba amma duk muna taruwa muna taimaka mu juna mu wajen mu ga mun yi saboda ka irin mutanen da suke taimakawa a wajen aikin karatun nan su ne Allah madaukakin sarki yake hada mu da su mu a junan mu haka muke haduwa tsakanin mai karatun da mai sauraron da duma su wani ayyuka sadaka mu yanzu auliya udu wanda muke taimakawa yanzu da za a ga wani abu da ba daidai ba sai wani ce ga abu kaza ba daidai ba sai mai kokarin gyarawa daga mun taimakawa junan mu wato kenan a wajen gyarawa to amma wanda baya son gaskiya ba zai samu irin waɗannan ba sai dai ya samu irin wanda za su zama suna wato kenan taimaka masa wajen lalacewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah madaukakin sarki yana nufi ya tallafa wa shugaba sai ya sa masa waziri na gari idan ya tashi zai aiki alkhairi waziri sai ta taimaka masa idan kuma ya zai shiga danja sai waziri ya ce wata ranka daidai abin fa da matsala fa gafi yadda abin yake sai ya hane shi idan kuma Allah madaukakin sarki ya ga zuciyarsa ba kyau sai ya hada shi da mataimaka wanda suke muyagu ko da zai aiki alkhairi sai ranka da Allah na karabu da su kawai da ba zai ba ai wannan ma su ne ma suke kaza kaza sai su hara kai aiki alkhairi in kuma mu aikin shari za ka sai su ta ingiza ka hakan nan don haka Allah ce wanda wato kenan yake neman bata ba zai samu auliya o min dunihi koma bayan Allah wanda za su taimaka masa ya dawo wato kenan kan hanyar daidai ba wana ashrum yawmal qiyama don haka irin waɗannan mutanen da ba sa son gaskiya ranar tashin alkiyama za mu tashe shi za mu tashe su alawo jini akan wato kenan fuskokin su abin mamaki shine ya kamata ranar lahira kowa tashi akan kafarsa ko ka tafi gurin da za a je a taru amma sai wani ya tashi kafar tana sama fuskarsa ita ce a ƙasa kuma da haka zai je shi kaga akwai matsala Allah ya ce za mu tashe su ala wujuhihim akan fuskokin su a hakan ma umiyan suna makafi wabu kuma suna bebaye bebe shine wanda ba zai iya bayani ba ko makamu shine wanda baya gani idansa baya gani kuma bakinsa ba zai iya bayani ba a haka zai tashi kuma ta kan fuskarsa kuma a haka zai tafi filin tashin alkiyama wa summan kuma kurame haka ne kuma kurame wannan matsala ta yi yawa ubangiji Allah madaukakin sarki karka sa wannan matsala ta zama mu ne masu abin Allah ka kiyashe mu da haduwa da wannan a ranar lahira ma wa jahannam makomarsu za ta zama ita ce wutan jahannama kullama ka bar dinna hun sa'ira lokacin da duk wutar take neman ta buce sai Allah ya kara hura ta sai Allah ya kara hura ta saboda wata kinin ba za su samu wata kinin sa'ada ba rayuwa ba don haka zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah wa daga zarki ya sa mai amfani da shi Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gani da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara masha Allah